أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا قوما قوة رمضان hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da wato uku ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2020 a jiya mun tsaya akan aya ta 27 zuwa aya ta 28 a cikin wato suratul a'raf a shafi na ɗari da hamsin da uku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya مالن الله يتي وإذا فعلوا فاحشة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iza fa'alu fahishatan idan sun ka aikata alfasha, ƙalu wajadna alaiha aba'ana za su ci mun ishe iyayenmu akan haka, kaga wannan ya nuna ba, wato nan fa'alu wawun ɗin nan tana komawa zuwa ga kafirai ba muminnai ba, domin mun faɗa su muminnai idan suka aikata sabon Allah ba sa kafa hujja da iyaye, ba sa kafa hujja da mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala suna istighfari ne su dawo shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce su muminnai wallazina idza fa'alu fahisha su ne waɗanda idan suka aikata mummunan abu aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su zakarullah za su tuna Allah fastaghfaru li dhunubihim za su nemi gafarar zunubin su kaga wannan nuna muka cewa fa'alu nan kafirai ake nufi fahishatan alfasha wato fi'ili ne na fahusha yafhushu fuhshan je mun yi bayani mai domba ne wato abin nan fa'ula ne babinsa wanda kuma mudari'insa dama da don yake zuwa kenan abin da yake mummuna ya kai nisa wajen munanci maɗansu malamai suka ce abin da ake nuhi da fahisha shine alkufru wa shirku kafirci da shirka waɗansu malamai kuma suka fassara shi da wato at-tawafu uryanan shine yin tawafi wato wato zindir ko kuma wato haka ba sutura to waɗanda suka zaɓi wannan sai zamanto babu cin karo tsakanin waɗannan ababen guda biyu domin kasancewar kafirci shi ya kai su ga yin tsawafi a ɗakin Allah wato suna ba su da sutura ba su sanye da sutura zir kenan ko zindir kamar yadda ake faɗa an gane ko kenan a nan in mun ka ɗauki kafirci a amma wanda ya fassara shi da fahishatan abin da yake ɗauka tsawafi ko fahishatan wata alfasha waɗannan duk ƙarƙashin kafirci suke da shirka manya-manyan zunubai ne wannan aya tana nuna cewa dai kafirai in sun ka aikata wani abu wanda bai da kyau hujja su qalu wajadna alaiha aba'ana za su ce mun ishe iyayenmu suna aikata wannan kuma wannan hujja ce Allah ya faɗa an gane ko ba hujja bace ta mutanen zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kadai a hujja ce ta mutane na kafirai tun gadin gadin gadin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم muhtadun an gane ko sun kace mun ishi iyayenmu kuma muna bin burin su sai Allah ya ce gurabun su Allah ya ce wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun ba a taba turo wani manzo ba faci mutane sun faɗa mishi haka kenan dan wani malami ya zo ya ma mutane bayani sun ce sabon abu ne ka zo da shi to kada kai mamaki dan mutane za su ce su iyayensu sun fi ka kima an ba su kallon maganar Allah ce ake gaya musu da maganar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kai din suke kallo shi yasa shi dan yake kwatar da su qalu wajadna alaiha aba'ana za su ce mun isha iyayenmu akai ko karawa da karo ma sai su ce wallahu amarna biha Allah subhanahu wa ta'ala shi mana umurni da haka an gane ko sai su kirkira ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya to waɗannan su ne ɗaya daga cikin abubuwan da suke yi wato wani lokaci za su kafa hujja da cewa iyayensu suna aikata haka kasancewa kakanka yana aikata abu ba hujja bane dan mutum ya taso gidansu ya iske ana aikata tsafi wannan ba hujja bane shine tsafi dan mutum ya zo ya iske gidansu ana sakon Allah mace ta iske mahaifiyarta tana karuwanci ba shine hujja sai karuwanci ba a'a idan ka iske iyayenka suna aiki na gari to shi zaka kafa hujja da shi amma gidanku in ba abun gadon kwarai bane to wannan ba za a kafa hujja da shi ba an gane ko da haka ne da annabi ibrahim sai ya zama bai bauta wa gumaka don ya isi baban shi yana bauta wa gumaka ko ba haka ba kuma yace ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a ina fata an fahimce ni to dan haka dai mutum ba wai abin da ya iski mutane suna yi ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya tashi ya iski maka ana bauta ma gumaka da zai bi abin da ya iski mafi yawancin mutane suna yi da zai bauta ma gumaka shi ma kamar wanda ke cewa in ka iske gari kowa da bindi kai ma ka ɗibi tsumma ko ragga kai ma ka yi taka ka yi taka wuce a wannan ba hujja bace idan mutane suna akan alkhairi zaka bi su in sun saba ma Allah ko da duk duniya ta saba ma kawai ka bi Allah shine hujja ina fata an fahimce ni karawa da karfi su ce wallahu amarna biha Allah yayi umurni kaga wannan wasu suna kawo hujja ta batili dama abinda ake kafa hujja da shi ko ya zamanto abin nan hankali ya yadda da shi a hankalce hukuncin hankali zai iya yadda da shi ko kuma ya zamanto a abin nan ta hanyar shari'a aka same shi to a hanyar hankali sun bata hankali sunan sun ce wajadna alaiha aba'ana shi ko at-taqlid hijabul wato aql shi taqlidi na a'ma ka yadda makawo yake biye da majayin shi kabi ba tare da ka kalli hujja ba in dai haka zaka bi mutane to shikenan zaka zamanto hankalinka ya daina aiki kwata kwata sannan kuma abu na biyu wanda malamai suke yin bayani suka ce wallahu amarna biha sanadin suka faɗa nan batili ne domin sun kafa hujja ba akan ilimi ba sun ce Allah subhanahu wataala yayi umurni alhali ko ba Allah subhanahu wataala yayi umurni ba abu na uku wanda kafirai suka kafa hujja da shi shine mashi'a ta Allah in an kace musu Allah ya ce a bar shirka sai ce a ai shi ya kaddara mu da ita sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala abauna in an ce mutane su daina suka matsu suka ga dai cewa a hankalce ababen da suka yi ba su da kyau a shari'a babu dalili sai ce to haka Allah ya so to in haka Allah ya so shi yasa Abdullahi Gwandu cikin Ziya'ut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil a cikin tafsirin sa wato kanin Sheikh Uthman bin Fodio a cikin suratu An-Nahl da yazo kan waɗannan ayoyin sai nuna cewa wa qala allazina ashraku wato law sha Allah wato waɗanda suka faɗi wannan magana wannan magana ta hito ne daga waɗanda suke mushrikai kafirai ba su yi imani da Allah ba domin maganar da suke son su kai gare ta shine su bata at-taklif cewa Allah bai umurce ka da kaza ba bai hane ka ba kenan kowa ya zaman shi mai rabon shiga aljanna zai shiga aljanna to amma a duniya kuma musu yadda da wannan ba domin an kace za a aiki wannan ai za a jefar da dukkan dokoki na duniya a daina karatun shari'a tunda duk wanda ya aikata aiki sai ce Allah ya kaddara mishi sannan kuma su daina bincike kawai haka Allah ya kaddara musu in Allah ya ga dama mota za ta yi kanta jirgin sama zai yi kansa kawai sai a shiga amma ba su yadda da wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala ce to qul inna Allah la ya'muru bil fahsha kace Allah subhanahu wa ta'ala baya umurni da alfasha mun ce wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke suna da rikitarwa wajen ma'anar su domin an ce wato Allah la ya'muru bil fahsha amma kuma a cikin suratu al-Isra in ka jibi zahirin wata aya sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutura fiha idan muka yi niyyar halaka wata ƙarya amarna mutura fiha za mu umurci masu jin daɗi a cikin ta to kaga nan can an ce Allah bai umurni ko an ce Allah yana umurni to ina da yaya za a yi mutun shi fahimci waɗannan ayoyin malamai suka yi bayani jiya mun dan tabo daga cikin su waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da wato can amarna mutura fiha Allah zai umurce su ai Allah zai umurce su bi ta'atillahi wa tasdiqir rusul Allah zai umurce su da su yi ma Allah da'a sannan kuma su gaskanta manzanni fa fasaqu sai su fasikanci kenan ba Allah umurce su da wannan ba bi takdhibir rusul su ƙaryatar da manzanni wa ma'siyati Allah ta'ala su saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan waɗansu malamai suka tafi cewa a'a na amarna mutrafiha shine amrun kauniyun qadariyun al'amari ne na umarni wanda yake Allah ya kaddara shi haka zai kasance domin mi domin mutanen da Allah ya san ba su da wato kyakkyawan niyya sai a bar shaidanu su umurce su to shi wannan umurnin na shaidanun yana cikin karkashin wato mi yarda ubangiji da umarnin ubangiji dan da Allah bai so ba da ba zai kasance ba amma tunda Allah ya san su zukatansu ba zukata ne masu kyau ba sai aka bar su da su da shaidanunsu kenan nan sai ya zamanto al'amrul kauni dama sai ka fahimci al'amrul kauni da almashi'a alkauniya da al'irada alkauniya da kuma al'iznu alkauni da asharti in an ce alkauni shine abin da in Allah ya so shi to haka zai kasancewa ba yadda za a yi inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to amma kuma in an ka ce al'amru shar'i shine Allah ya ce ayi sallah wadansu ba za su yi sallah ba haka zaka fahimta annahyu abinda Allah ce ba zai kasancewa ba in dai a kaunan ne Allah ce la yakunu ba zai kasance ba to har abada ba zai kasance ba amma in hani ne wanda Allah ya na shari'a to wannan kuma mutane suna iya a ce an ce kada a shagiya wasu shagiya waɗansu malamai suka tafi cewa amarna mutrafiha abinda ake nufi da amarna mutrafiha shine wato za mu yawaitar da su kassarna to nan in kuma mutane suka yawa suka samu dukiya zaka ga sun cika tinkahu da kansu suna ganin ma in an ce Allah ya ce ta suna ganin kamar ma Allah ba bai isa ba to wannan amarna wato ma'ana ce ta kassarna shine sun yi yawa waɗanda suka kawo wannan fassara daga cikin malamai sun kafa hujja da wani hadisi na Suwaid bin Hubaira da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa khairu malil mar'i muhratun ma'mura aw sikkatun ma'bura da an ka ce khairu malil mar'i mafi alkhairin dukiyar mutum muhratun ma'mura ya an ce muhra su ne dabbobi sai sun ka ce ma'mura daga amara ne kenan wanda take kasira kasiratun nitaj wanda tana haihuwa da dama aw sikkatun ma'bura sikka jam'i na sikak ita ce hanya wadda an ka tsara sun ka ce wato kamar hanya ce tariqun mustaffatun bin nakhli hanya ce wadda yake an jeranta ta tare da an-nakhl itacen dabinai ma'bura waɗanda suke an yi musu kilili an gane ko shine ma'bura da alhamza ne waɗanda aka yi ma kaba aka ɗauki horen ɗa namiji aka kai zuwa ga iya mace saboda wato su samu abin nan aka yi musu kilili ma'ana barbara kamar da ake cewa dabbobi suna barbara to su kilili ake cewa sika ta jam'i ne na sikka kina an jajjera dabinon nan kenan dabino manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar nan anan yana nuna cewa kiyo abu ne wanda yake shine mafi alkhairi domin abu ne wanda kada amfani kana amfanar da mutane haka sikka nan dabino noma yana amfanar da mutane to amma wannan hadisi da yake na cikin musnad na Imam Ahmad sai malaman hadisi suka duba shi imamu abu hatim ya ce suwaidun tabi'iyun wato tabi'i ne kaga in aka ce hadisi ya rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zamanto mursal kidan sai zamanto hadisi ne in an ce hadisi ne to da'ifi ne amma in ya tsaya gare shi to yanzu anan mun tabbatar da cewa ba hadisi bane kenan nan yanzu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi wannan magana ba shi bane to amma yanzu shi a matsayin wannan bawan Allah a matsayin sa na tabi'i to za a yi istishhadi da yaren da ya amfani da shi luka ko ba za a yi istishhadi ba to anan wata magana sai ce to kaga za a yi istishhadi da maganarsa wato ta hanyar larabci domin a wannan lokacin duk malaman luka sun yi ittifaki ana istishhadi da larabci daga karni na ɗaya zuwa na biyu zuwa na uku zuwa na hudu daga baya ne akai sabani kuma yanzu ma an tafi cewa ba abu ne wanda za a tsayarwa ba tunda larabci yare ne mai ci gaba kenan dai nan da yace ma'mura shine mai yawa amarna mutrafiha kenan kassarnahum a yaren luga wani lokaci na zuwa da ma'ana sun yi yawa suka yi tinqahu fa fasaqu fiha suka yi fasikanci magana ta hudu da malamai suka kawo akan wannan aya wato sai suka ce amarna mutrafiha a cikin suratul isra asalin shi amarna ne kenan za mu ba da iko qira'a ce ta imamu suddi da imamu abu aliya da abu usman an-nahdi sun karanta amarna mutrafiha ai ja'alna lahum imratan wa sultana za a ba su mulki masu jin dadi in an ba su mulki sai su yi banna an gane ko to wannan dai shine wajhul yadda zaka bi ka jamma ka haɗa waɗannan ayoyin domin ka fahimci alkur'ani in ba haka ba za a zuma da tambaya ko wani bai hudi ya je ya kawo wata shubha a shiga juna wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha kace Allah subhanahu wa ta'ala baya umurni da alfasha duk abin da kaga Allah ya ce ayi to abin nan mai kyau ne duk abin da kaji Allah ya ce a hana to abin nan bai da kyau ko ka fahimci haka ko baka fahimci haka ba kuma illa ko za ta faru a yanzu ko zuwa gaba amma a jira tabbas gaskiyar za ta yi halinta ataquluna ala allahi ma la ta'lamun shin kuna faɗa ga Allah subhanahu wata'ala abinda ba ku da sani akan shi shine ataquluna ala allahi ma la ta'lamun nan tambaya ce ta inkari kuna faɗar magana wadda ba ku da ba ku da sani akan ta ga Allah subhanahu wata'ala shi ko duk wanda yake faɗar magana wadda bai da ilimi akan ta zuwa ga Allah Allah ya faɗi cewa babu wani mutum da yake azzalumi irin sa ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ko ba haka ba Allah ce innahu la yuflihu adh-dhalimun a wani wuri ya nuna cewa azzalumai ne wani wuri kuma Allah nuna cewa mujrimai ne masu laifi kenan faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kadhaba bi ayatihi innahu la yuflihu al-mujrimun cikin suratu Yunus sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba ranar tashin alkiyama Allah ce ulaika yu'raduna ala rabbihim za a bijiro da su wa yaqulu al-ashhad waɗanda suke masu shaida suna cewa haula illadina kadhabu ala rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka yi ma Allah ƙarya ala la'natullahi ala zalimin la'ana Allah ta tabbata akan makaryata sannan Allah ya cewa masu yi masa ƙarya ba za su ci nasara ba duniya da lahira qul innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun ba za ku ci nasara ba mata'un fid dunya za ku ji dan daɗi kaɗan kuɗin ana baka su kana ci sai kuma Allah ya ɗebe musu albarka a turo ma rashin lafiya ka mutu kuma ka je gaban Allah kai mu kai mugun karo da ubangiji Allah shi mu na tsari ina fata an fahimce ni ataquluna ala allahi ma la ta'lamun shin kuna fadar magana wadda baku da ilimi ku danganta ta zuwa ga Allah wannan abin akwai hatsari gare shi Allah shi mu na tsari sai Allah ce qul amara rabbi bil qist qul amara rabbi bil qist وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين فادعوه مخلصين له الدين كما بدعكم تعودون الله سبحانه وتعالى كتي دسو قل كتي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر ربي أبنجينا يا أمرتيني نن الإضافة تفيد والاعتزاز kamar annabi yana cikin kaho da ubangijinsa sannan kuma yana nuna cewa wannan alkur'anin daga wajen Allah yake an gane ko bil qist da adilci kalima ta alqisto malaman lugha suke cewa musallas ne lughawi in an ce musallas ilmul musallasat ilimi ne mai zaman kansa alqistu shine adalci a cikin yaren larabci alqastu shine zalunci wa amma alqasituna fakanu li jahannama hataba alqustu shine turaren wuta to shi yasa waɗannan ake kiran shi ilmu musallasatul lughawiyya yana da kyau ɗalibin ilimi ya binciki irin wannan saboda kada ya je ya fassara alqur'ani ko hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba daidai ba domin in fataha ce ka ka fassara ta da dhamma ko ma'ana ta canza kaga alqistu adilci alqastu zalunci sai ka zo ka karanta wa nadul mawazin alqasta kaga nan ka mai da abin zalunci kaga an samu matsala to shi yasa ko yi ma Allah ƙarya ka ji bala'in da gare shi yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma ƙarya bala'i ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda hadisi ne ingantacce muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Muslim su ruwaito shi an gane ko daga riwaya ta Ali ibn Abi Talib da kuma riwaya ta Al-Mughira ibn Shu'ba shi ma yayi riwaya da ki tashi riwaya tana da ƙari an gane ko inna kadiban alayya laysa ka kadiban wato ala ahad wato yadda ake ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙarya ba ba irin shi bane mutun shi kadhib ala ghairi akan wani na wato riwaya ta Mughira ibn Shu'ba tana da dan ƙari ba waɗannan sahabban ɗaya sun kai wannan riwaya ba akwai riwaya ta Abu Huraira ita ma tana cikin sahihul Bukhari tana cikin sahih Muslim akwai riwaya ta Salama ibn al-Akwa ita ma tana cikin sahihul Bukhari tana cikin sahih Muslim yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙarya to ka kira makanka ticket na shiga wutar jahannama in dai baka tuba ba amma kullum sai ka sun ce a'a nahnu ma kadhabna alaihi walakin kadhabna lahu mu bai ba mu yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba a'a mun yi ƙarya don shi addini bai bukata sai an yi ƙarya zai yaduwa Allah shi mu tsari da wannan to qul amara rabbi bil qist kace ubangiji na yayi umarni da adalci al qist mun kace musallasul lughawi ne kala biyu yake akwai wanda ma'anarsa guda akwai wanda ma'anarsa tana canzawa to shi wanda ma'anarsa ba ta canzawa kawai zaka san dai kalimar ta canza ne amma kuma ma'anarsa daya zan dan tsakaro mu da kadan saboda dalibai su ji waɗanda su ma'anarsu bata canza ba daga ciki kalima ta almar'u tana nufin mutun namiji kenan almir'u tana nufin mutun almur'u tana nufin mutum kaga musallus lugawi muttahidul ma'ana sannan kuma in ka diba akwai at-tahlika sannan kuma at-tahlaka at-tahluka duk da yake wannan ya zo cikin alqur'ani amma a cikin yaren larabci na yake ɗauka uku a cikin alqur'ani wala tulqu bi aydikum ila tahluka mai dhamma shi kadai ne an riwaya mutawatira amma waɗancan a cikin yaren larabci akwai su halaka kenan abinda da kai kaga halaka sannan akwai al-arbi'a'u ko al-irbi'a'u ko al-urbu'a'u an gane ko wannan yana ɗaukar fuska ma guda goma sha biyu don ba'un ɗin shi ita ma tana ɗaukar fatha da kasra da dhamma to wannan shi ma ranar laraba ake nufi kada ka ji wani ya canza ka ce a haka al isbu'u da al asba'u da al usbu'u shi ma ba'un ɗin nan yana ɗaukar fatha da kasra da dhamma ya kai kusan sifa goma sha biyu duka abin da ake nufi farce ko harce ko ɗan yatsa sannan kuma bara'un da bira'un da bura'un wanda yazo a cikin qira'a cikin suratul az-zukhruf wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun ni na barra to ana cewa bara'un a cikin larabci bira'un bura'un amma wanda yazo cikin alqur'ani da riwaya bara'un sannan kuma daga cikin waɗannan kalimomin in ka zo akwai kalima ta aljazwa da aljizwa da aljuzwa tana nufin kyankashi ko ko garoshi yadda ake amfani da ita amma shi wannan duka ya tabbata a cikin alkur'ani cikin riwaya ingantatta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wato imamu asim ya karanta jazwa bil fathi imamu hamza da imamu khalaf sun karanta juzwa sauran kuma qurra sun karanta jizwa kaga wannan tabbatatta ce a cikin alkur'ani sabanin tahluka wanda da ma kawai yazo sannan akwai aljir'atu wal jar'atu wal jur'atu da da ainun ni ya an ce aljir'a da aljar'a da aljur'a da ainun yana nufin mi yana nufin kamar abin da zaka sha so daya ya tajarra'uhu wala yakadu yusiru sannan kuma na cewa tamma shay'u wato tammu shay'i da timmu shay'i da tummu shay'i ma'ana tamamu shay'i abu ya cika yana da kyau da addilalatu addalalatu addulalatu duka ana nufin ma'ana abinda take shiryarwa ina fata an fahimce ni sannan kuma ana cewa arrifqatu warrafqatu warrufqatu ana nufin ayari abokanan tafiya sannan ana cewa raghima anfuhu sannan a ce raghuma anfuhu an gane ko sannan a ce raghama anfuhu duka ana nufin an turmuzar da hancin shi a kas ko ko an walakantar da shi in ma'anarta wa ba ta zahiri ake nufi ba sannan ana cewa addajaju addijaju addujaju ana nufin kaji duka jam'i ne na kaza addajajatu sannan ana cewa arrabuwatu arribuwatu arrubuwatu dan tudu kenan kama sali jannatin bi rabwatin wato asaba hawabilin fa'ata ta ukulaha dhaifain imamu asim da imamu ibnu amir sun karanta wato abin nan sun karanta kama sali jannatin bi rabwatin imamu asim ya karanta da fatha sannan kuma sauran qurra sun karanta ribwa yanzu in qira'a ce ta warshi zaka ga ribwa amma rubuwa duk da yake akwai shi a larabci amma babu cikin ilmul qira'at al qira'atul mutawatira dan mu fahimci wannan dan sannan kuma cikin larabci ana cewa sar'ana sir'ana sur'ana gaugawa kenan da fatha da kasra da dhamma sannan ana cewa at-talawatu at-tilawatu at-tulawatu ana nufin abu mai kyau wato al'amalatu al'imalatu al'umalatu da ainihin ana nufin abin da za a biya wanda ya yi aiki an ratib kenan ko kuma abin da za a biya shi sannan kuma ana cewa al'adwatu al'idwatu al'udwa ana nufin gaɓa bakin ruwa ina fata an fahimce ni wanda imam ibnu kasir da imam abu amr da imam yaqub sun karanta bil kasr kasra kenan iz antum bil idwati dunya wa hum bil idwati bil idwati quswa sannan sauran jamhur sun karanta bil udwa bil udwa amma adwa iz antum bil wato abin udwati dunya bil idwati dunya iz antum bil adwati dunya imam ibnu kasir da imam abu amr da imam yaqub sun karanta bil kasr wato idwa idwa sauran sun karanta bi dhammi qira'ra guda bakwai sun karanta udwa amma wato al'adwa da fatha cikin larabci akwai shi amma cikin qira'at babu shi sannan idan muka duba waɗannan kalmomin da kawo su ne suna da yawa ba wai an cimma iyaka bane ibnu malik yayi alfiya a cikin wannan musallasatul lughawiyya imam qutrub yayi wannan sannan in ka duba cikin tadribatul lughawiyya na sheikh abdul latif shuwairif ya kawo wannan dan ka san mai wanda ma'anarsa tana canzawa da wanda ma'anarsa ba ta canzawa in muka dauki misali wanda ma'anarsa take canzawa zan bada guda sai an ka ce alqammatu alqimmatu alqummatu ya an ka ce alqamma sun ka ce shine abinda ma yalqum ma yalqamuhu al-asad loma ta zaki ko abinda zaki yake laƙumewa kaga ma wannan kalmar ashe daga larabci ne yake sa cikin baki shi ake ce ma alqamma sannan in an ka ce alqimmatu shine a'la shay saman abu an gane ko alqummatu shine almazbala ita ce wato shara ko bola kaga wannan wanda madarsa take canzawa ne dan uwa aiki yana gaba gare mu mai yawa sai mun tashi tsaye wajen karatu qul kace amara rabbi bil qist ubangiji na yayi umurni da adalci wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wa aqimu an gane ko ku tsayar da huskokin ku ku juyar da huskokin ku inda kulli masjidin a kowane masallaci an gane ko duk masallacin da kuke ku juyar da huskokin ku zuwa ga alqibla ko zuwa ga ka'aba an gane ko ku tsarkake ibada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, asilin aqimu aqwimu ne, ya'un da wawun da kasra ta gabace ta sai ta kuma ya'un, aqwimu daga kama ya ƙumu ne, aqwama yuqwimu sai an ka ce aqama yuqimu, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, ku juyar da huskokin ku ku tsayar da su a kowane masallaci, kenan nan waɗansu sun fassara shi, aqimu wujuhakum shine ku tsarkake ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala shine aqimu wujuhakum waɗansu kuma suna nufin wa aqimu wujuhakum ku juyar da huskokinku inda kulli masjid a kowane masallaci ku nemi ku kalli masallaci mai alfarma shine masallacin makka kenan ko ina kake gabas da yamma da kudu da arewa kun san mu anan musamman anan Niger sai a ce gabas ta fi ko ina saboda mi saboda ta ake kallon makka to mutumin da yake gaban makka shi yamma yake kallo waɗansu kuma kudu suke kallo su yi sallah wasu arewa suke kallo babu wata wani wuri wanda za a cewa yafi wannan inda dai ake dubi a yi sallah ina fata an fahimce ni wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid ku tsayar da huskokinku a kowane masallaci masjid yana ɗaukar ma'ana guda uku masjid yana nufin yin sujada aiki kenan masjid yana nufin mi yana nufin wurin da ake yin sallah masjid kuma yana nufin lokacin da za a yin sallah amma asalin sa a larabci ya kamata a ce masjad domin sajada yasjudu ne da fi'ilin da mudari'in shi yake da dhamma da wanda mudari'in shi yake da fatha to su fatha ake musu amma wannan sai yazo sabanin ka'ida kuma tunda qur'ani yazo da shi dole za a yi aiki da shi dan qur'ani shine karshen larabci wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid ku tsayar da huskokin ku a kowane masallaci idan kana wajen makka ba cikin masallacin makka ba to ka kalli masallacin idan kuma kana cikin masallacin dab da Ka'aba to sallar ka ba za ta ingantuwa ba sai ka dibi ita Ka'aba ka dangane da ita dan haka kuma wannan umurni ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga al'umma an umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram to a ka'ida ta malaman usulul fiqh in an ka umurci annabi to abin ya shafi al'umma sa ko da ba umurce ta ba haka in an umurci al'umma abin ya shafi annabi ko da ba a fito da nashi karara ba sai in an samu dalilin da ya fitar da al'umma ko ya fitar da annabi amma duk da haka sai Allah ce wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra duk inda kuke ba kai annabin kadai ba a'a kuma yadda huskokin ku kenan ga bayani ya fito karara da kowa da kowa da annabin da kuma al'ummarsa sallallahu الله عليه وآله وسلم وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد an gane ko kenan waɗanda suka ce a dubi masallaci idan ya zama mutum mutum ba cikin masallacin yake ba amma in kana cikin masallacin sai ka dubi Ka'aba kenan maganar bata ci karo da juna ba ana magana ne da al'ummar da ke cikin wato wajen Makka da kuma al'ummar da ke cikin masallacin wanda ya ce a dubi masallaci a masallacin ka'aba tana tsakiyarsa wanda ake a dubi ka'abar wanda yake cikin masallaci ka'abar zai dubi kada a ce wanga magana malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza ka rinka dibin hikimar da ta sa aka faɗi wannan wad'uhu mukhlisina lahu ad-din ku roki Allah subhanahu wa ta'ala kuna masu tsarkake addini a gare sa kalima ta addu'a tana nufin roko amma shi ma roko nau'i ne na ibada to shi yasa wadan sai su fassara shi ku bauta ma ubangiji a'a ku roki ubangiji domin ibada ta shafi roko kuma ta shafi abinda ba roƙo ba to in ka ce wad'uhu ku bauta ma Allah ka fassara wato juz'i ne domin ibada lafzun ne am ya shafi komai da komai amma ita ibada wato ta shafi roƙo ta shafi waɗansu abubuwa waɗanda ba roƙo ba akwai umumun wa khususun bainahuma an gane ko shi yasa Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ce ud'uni ku roke ni astajib lakum zan karba muku innal ladina yastakbiruna an ibadati waɗanda suke girman kai daga ibada ta bai ce innal ladina yastakbiruna an du'a'i ba waɗanda suke girman kai ba za su roke ni ba kaga akwai bambanci tsakanin roƙon Allah da roƙon bayi an gane ko to kuma roƙon nan matsayin sa na ibada yana buƙatar waɗansu sharuɗa akwai abubuwan da Allah ya umurni a roke su cikin waɗansu halaye dan ya ce ud'uhu ku roƙe shi mukhlisina lahu dina kuna masu tsarkake addini zuwa gare shi kuma ku roƙi Allah kuna cikin kankan da kai da buyewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin sannan Allah ce ku roƙe shi kuna cikin kwadayin wato rahamarsa da abin da yake wajensa na falala kuna cikin tsoron azabarsa da narkonsa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in sannan idan za ku roƙi Allah ku roƙe shi tare da kuna cika sharuɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aza muku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li ku karba ma kiran Allah ku yi abinda Allah ya ce ayi ku bar abinda Allah ya ce wal yu'minu bi ku yi imani da Allah imani ingantacce to wannan lokaci in kun ka roƙa za a karba muku amma kafiri in ya roƙa in kaga an bashi to istidraji ne ba karba mishi an kai ba wad'uhu mukhlisina lahu ad-din ku roƙi Allah an gane ko kina wanda sun ka fassara shi da bauta muka ce ita bauta am ce duk da yake wato fassara Qur'ani ya yarda da ita mukhlisina lahu ad-din kuna masu tsarkake addini ga Allah Allah ce kama bada'akum ta'udun kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ku haka za ku koma to wannan aya tana da iskali dole kuma sai mun tsaya akan ta kadan an ce kama bada'akum ta'udun kamar yadda Allah ya fara halittar ku yadda an ka fara halittar dan adam an fara ta ne daga mi daga ƙasa kama bada akum ta'udu kamar yadda Allah ya fara halitta ko daga ƙasa domin mi domin annabi Adam shine aslimu daga ƙasa aka halice shi to Allah zai mayar da mu ƙasa to wannan wannan fassara duk da yake haka ne zahirin dan Adam zai koma ƙasa duk da yake akwai hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa cikin sunan Abi Dawud inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsad al anbiya Allah ya hana ma ƙasa ta ci wato naman annabawa kenan kaga su ba za su koma ƙasa ba to amma nan in an ce an mayar da mu ƙasa ai akwai sauran bayani sai malamai suka ce to wannan ma'ana ɗaya ne daga cikin ma'ana amma dai ma'anar yana buƙatar ƙari sai waɗansu malamai suka ce kama bada akum ta'udun kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya fara halitta ku za ku koma wai abinda aka nuhi lokacin da ka zo duniya ka zo kai kadai duk da yake ana samun tawaye amma wannan yayi karamci kowa ya zo shi kadai ne kun ba shi su fito lokaci daya kenan kowa shi kadai ya zo sannan kuma mutum bai da dukiya sannan kuma mutum bai da mulki bai da wani titir haka ya zo sungudum daga baya ne ya samu duk matsayin da ya samu kina haka za ku zo ma Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu al-an'am yake cewa wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kaga ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra kun zo muna ɗai ɗai ɗai kowa ya zo babu dukiya babu ƴaƴa babu mulki babu titir babu wani komai kama khalaqnakum awwala marra to wasu malamai suka ce to shine abin da ake nufi kama bada'akum ta'udun yadda an ka fara halitta ko anan duniya haka za ku koma ma Allah subhanahu wata'ala ku zo ba ku da komai duk iyakka za ka zo duk abin da ka sani duniya ka zo kuma nan za ka bar shi shi yasa sha'ir yake cewa وفي قبض كف الطفل عند ولادته دليل على الحرص المركب في الحي وفي بسطها عند الممات مواعظ يقول انظروني قد ذهبت بلا شيء يتشي وفي قبض كف الطفل عند ولادته idan ɗan adam ya kalli lokacin da an ka haifi jinjiri inda wiladihi lokacin da aka haife shi zaka shi na damƙe hannu damƙa hannu zaka ga yana yi yace to dalilun wannan alama ce alal hirsil murakkabi fil hayy akan kwadayi na son tara abin duniya wanda ya cikin shin zuciyar mutum mai rai yace wa fi bastiha indal mamati mawa'izun idan ka je ka isa gawa mutum ya mutu ga ya bude hannu haka yace to wannan indal mamati mawa'izun wani lokacin da dan adam zai mutu zaka ga ya bude hannu yace wa fi bastiha indal mamati mawa'izun yace akwai wa'azi yaqul kamar yana ce ma mutane ne unzuruni ku kalle ni qad zahabtu bila shay na tafi ba da kana ba dan haka mai kokarin ya tara duniya ko ta halal ko ta haram ba mu ce kada a nemi halal ba amma dai wallahi ai hattara to wannan sai suka ce kama bada akum ta'udun kenan kamar yadda kuka zo duniya haka ne za ku koma ba ku da ƴaƴa kuma za ku koma ku kadai ba tare da waɗanda suke ba ku tsaro ba ba tare da ƴan kamba maku ba ba tare da masu gyara muku riga da hulla ba ba tare da masu muku maganganu ba na munafici da suke kawo muku zancen waɗansu mutane waɗansu malamai suka ce a'a kama bada akum ta'udun abinda ake nuhi kama aujadakum ba'dal admi yadda Allah subhanahu wata'ala ya samar da ku can da babu ku yu'idukum ba'da al-admi kuma Allah zai sake mayar da ku can an yi ku babu ku ya halice ku to kuma haka yanzu za a yi ku an yi in kun mutu kamar babu ku kuma Allah zai mayar da ku to shine abin da ake nufi da wannan aya wannan kuma ma'ana tana da karfi sosai domin Allah subhanahu wataala ba yana nufin kama ba da akum ta'uduna ba zai mayar da ku ta hanyar irin yadda ya halice ku ya maida kuma ni haka zai maida kuma ni ba shine abin da ake nufi ba sannan ba tartibi ake nufi ba ana nufin irin yadda kun ka koma ƙasa sai an maida da ku ƙasa a maida ku cikin tsakon annabi Adam sannan a maido iyayenku sannan a sake maida da ku ba haka ake nufi ba a'a an kamanta halittar ku can da babu ku an yi ku yanzu kun mutu kun zan babu ku za a mayar da ku wannan shine abin da alkur'ani ya tabbatar da shi shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin suratul hajj yace ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'si fa inna khalaqnakum min turabin mu ne mun halicce ku daga ƙasa to ƙasan nan can da babu ta Allah subhanahu wataala ya halicce ta to tun da babu ta Allah ya halicce ta kenan tun can babu ku an kamar da ku da ƙasa to aka faɗi matsayin da aka yi wa minkum man yuraddu ila al-dhall umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a wa tara al-ardha hamida fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dhalika bi anna Allah huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa anna Allah ala kulli wa annahu yab'athu wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir kaga wannan ya nuna mu cewa Allah yana da ikon da zai tayar da mu can babu mu shine in kuntum fi rabbin al-ba'si fa inna khalaqnakum min turab an yi ku to bayan kun mutu sannan kuma wa annahu yuhyi al-mauta allazi tayyadakum to wannan aya ita ce take fassara ɗaya daga cikin abin da ake nufi idan muka duba kuma akwai hadisi wanda yake daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne na ibnu abbas yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim yana cikin sunanun nisa'i yana cikin sunanun tirmidhi sannan yana cikin musnad na imamu ahmad manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yuhsharun nas za a tayar da mutane uratan suna matsirata mato zir za a tayar da su babu kaya jam'i ne na al'ari sai a ce al'urat jam'in sa an gane ko ghurlan za a za a tayar da su da loba ba kaciya babu yanka wanda ba ai ma yanka wanda an kai ma yanka wanda ko ba ai ma yanka ba da ma yayi tazarci wato jam'i ne na aghran aghran sai a ce ghurlan مثل أغلف جمع شغلف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa awwalu man yuksa ibrahim wanda za a fara sanya ma kaya ranar tashi alkiyama shine annabi ibrahim a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa Aisha tace to yanzu da mata da maza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata al'amarin ya fi tuna bala'in kiyama ya fi tunanin mutum ya tsaya tsammanin cewa nan mace ce na namiji ko gobara ta kama namiji bai tunanin ga mace kowa ta kanshi na yake yi sannan a wata riwaya manzo sallallahu alaihi wasallam yace hufatan wato hufatan za su tashi ba takalma jam'i ne na alhafi sai a ce hufatan an gane ko wato jam'in shi ne jam'u wanda yake jam'u taksir wanda wazni guda suke zuwa akan shi za a tayar da mutane ne ba takalmi ba komi to shine kama bada akum ta'udun za ku koma ba komai riwa wato waɗansu kuma malamai sun fassara kama bada akum ta'udun shine wato yadda Allah ya halicce ku ta'uduna za ku koma ma'ana wanda an ka halitta matsayin shi kafiri Allah ya san wanga dan wuta ne to dan wutan zai je sai ya shiga wutar wanda kuma Allah ya san dan aljanna ne zai shiga aljanna to wani zai ce to kenan dan me za a yi aiki sai a ce a'a ba wanda ya san shi a wani wuri yake da ka san kai dan wuta ne da sai kai zaman ka da ka san kai dan aljanna ne da sai kai zaman ka abu na biyu me yasa duniya kai baka yadda kai zaune ba sai ka tashi kai aiki amma lahira sai ka ce a'a bar ta mai rabuci me yasa duniya mutane ba su yadda su yi zaune ko me yasa idan wani maka hukunci baka yanzu idan wani ya cuce ka me yasa baka yadda cewa Allah ya kaddara sai dai ka in ka cuce wani ka ce haka Allah ya kaddara sannan idan mutum ya zama sa sai ya zama sa ranar tashi alƙiyama Allah ya sa shi wuta sai ya ce to haka Allah ya kaddara mishi tunda wuta yake su sai suka ce su'ada'u wa ashqiya yadda Allah ya halicce ku su'ada mutane na gari waɗanda ya san za su shiga aljanna ba za a samu canji ba tunda ilimin Allah ba a samu canji a cikin sa wa ashqiya da waɗanda suke tababbi waɗanda Allah ya san ƴan wuta ne ba za a samu canji ba kenan ta'uduna nan sai ya koma tasiruna haka za ku kasance ba haka za ku dawo ba domin ada wani lokaci tana nufin tsara ya koma cikin wani al'amari wanda dama ba ya kasance a cikinsa ba qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina ko ka komo da kai da mutanenka alhali ko annabi shu'aib bai taba zama cikin kafirci ba ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi kenan wallahu ta'ala a'lam kama bada'akum ta'udun kamar yadda Allah ya san ya kage halittar ku ya san cewa wannan dan wuta ne wannan dan aljanna ne ta'uduna haka za ku kasance ba za a samun wato tangarda ba a cikin sanin ubangiji sai suka ci kafa hujja fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala na'am fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
shi yasa suka ce to ta'uduna fariqan kenan za ku koma za ku kasance fariqan jama'a hada waɗanda Allah ya shiryar da su saboda sun cancanci shiriya wa fariqan da kuma wasu mutane haqqa alaihim dhalala bata ta tabbata akan su saboda zukatan su ba su da kyau Allah shi mu da tsari sai Allah ce innahum ittakhadhu shayatin awliya min dunillah me yasa aka batar da su saboda sun riki ash-shayatin shaytanu awliya masoya min dunillahi sun bar Allah subhanahu wataala kenan ko duk wanda ya riki shaytan waliyi shikenan sai Allah ya bar shi da shi dama wa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda yayi dundumi ya makamce ya gudu ya bijire ya ki sauraron wa'azi ba ruwan shi da sauraron wa'azi Allah ya tafi zamu sanya masa shaytani tare da shi ya tafi tare da shi su yi ta yi can su karkara Allah ce innahum ittakhadhu shayatin awliya min dunillah waɗannan sun riki shaytanu wato abin nan waliyai masoya majibinta lamari ƙawayensu abokanin harkokinsu abokanin business ɗinsu wa ya sabuna kuma suna da sun cewa annahum muhtadun su suna masu daga cikin shiryayyi duk mutumin da ko ya kama wannan hanya to tabbas shine mafi halaka daga cikin mutane mafi hasara aiki Allah ce qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah ce shi kuna son mu ba ku labarin bil akhsarina a'mala mafi hasara aiki alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wadanda aikin su ya baci a nan duniya amma wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna ganin cewa aiki ne suke kyautatawa shi yasa kafirci in yi mutun yawa sai yana ganin kashe mutane ma wani abu ne mai kyau shan giya ma wani abu ne mai kyau a bar kowa ya aikata abin da yake so ko a ka maka addini na banna shi yasa malamai suka ce in ka bi Allah ya baka ni'ima ta hankali ka bari wani ya bata wannan ni'imar ya kai ka wuta baka da wani baka da wata hujja wanda zaka gaya ma Allah domin Allah ya ce wa yahsabuna annahum muhtadun suna sa tsammanin su shirye ne akan shirya suke wannan ba gaskiya bane kada ka yarda wani ya wasa da hankalinka malamai suke cewa wa yahsabuna annahum muhtadun in mun ka diba cikin ilmul qira'at muna ganin akwai imamu asim da imamu hamza da imamu ibnu amir da imamu abu ja'far sun karanta wa yahsabuna sun yi masirun fatha sannan kuma sauran ƙura guda shidda sun karanta wa yahsibuna kenan akwai sa yahsabuna akwai yahsibuna to sai malaman lugu suka yi magana guda uku anan suka ce shi fi'ili na hasaba yahsibu yana ɗaukan ma'anoni alal aƙalla guda uku ma'ana ta farko yana zakkuwa da ma'ana ta azzannu shine zato to in ya zamanto ma'ana ta azzannu yake ɗauka to sai a ce hasiba an gane ko sai a ce yahsibu ko yahsabu kenan in zato ne mazi kasra ake mishi sai a ce hasiba to amma mudari'i sai a ce yahsibu ko yahsabu shine na zato suna zaton akan shirya suke kamar wannan wanda muka karanta a yanzu to ko kuma fi'ili na hasaba yana iya kuwa da ma'ana ta al'addu shine lissafa abubuwa to za a yi masa za a ce hasaba mazin shi shi ba kasara za a yi masa ba za a yi masa fataha za a ce hasaba sai a ce yahsubu shine wato yana lissafa abubuwa yahsubul mal to shi fi'ilinsa sai a ce alhasbu ko alhisabu ko a ce hisban ko a ce hisaba duka ana faɗa shi yasa ake ce ma kwamfuta alhasib wato kwamfuta abinda ke lissafi kina kaga ana fitar mishi da suna wanda suke ganin cewa ba za a fitar mishi domin kwamfuta daga lissafi ne ordinateur su ko tura suka ce sai aka ce na uku hasaba wato hasuba yahsubu shi ko wato don ba ake yi masinu mislu sharafa yashrufu shi ko wannan yana nufin mutum ya zan dan daraja shi ko ba a wato duka dhamma an ga madi da mudari'i shine ma'anarsa alhasabu ayi masinun fatha cikin masdar hasabatan shine mai daukaka mai daraja kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadithin Abu Huraira wanda yake da cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim tunkahul mar'atu li arba'in yafada limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha ha nan hasab daga hasuba yahsubu daukaka da daraja wa yahsabuna annahum muhtadun suna sa tsammanin su suna akan shirya Allah shi muna tsayi da irin wannan bata sai Allah ce ya bari adamu khudhu zinatakum inda kulli masjid يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين wannan aya ba za ta samun bayani mai yawa ba saboda lokaci ya matso amma za mu taba ya bani adama ya ku ƴaƴan annabi adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ku riki kawakku nan sutura an zina ana nufin kawa amma ana nufin sutura domin ita kanta sutura wato kawa ce ga dan adam ko da tana dauke da kawa ko ba ta dauke da kawa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muna ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha in mun ka ce warishan wawu tana ta bayani ne an gane ko kenan ya zamanto yana rufe sutura ku kuma kawa ne gare ku in kuma mun ka dauke shi wawun ce wawu taghayur akwai bambanci kenan warishan kuma mun saukan muku da sutura wadda take tana kawa gare ku kenan ta kawa sutura sai ta zan kala biyu amma da abinda ake nufi khudu zinatakum inda kulli masjid ku riki kawakku a kowane masallaci masallaci saɓanin yadda suka kasance suna yin tawafi wato a Ka'aba zir sannan suna cewa haka Allah subhanahu wata'ala ya umurce mu Allah ce wa kulu ku ci nan ba a ce ga abin da za a ci ba sai malamai suka ce amu kenan duk abin da yake na ci ne ku ci washrabu ku sha ba a ce ga abin da za ku sha ba duk abin da yake na sha ne ku sha kina alhasfu hasful maf'ul ko hasful muta'alliq ya an ce al muta'alliq al jar wal majrur to dukkan shi nufin ya shafi komai da komai kulu ku ci komai ya shiga washrabu ku sha komai ya shiga sai malamai suka ce to nan alhasbu yufidu al-umum amma bi shart banda abinda Allah ya haramta kinan an ce ka ci ka ci duk abinda yake Allah ya haramta ma kulu min tayyibati ma razaqnakum an gane ko washrabu ku sha ku sha dukkan abin da Allah bai haramta ba kaga giya Allah ya haramta ta ita kinan sai a yi takhsisin ta cikin umumi wanda an ka fahimta a cikin ishrabu an ce ku sha domin ita an ce fa hal antum muntahun ita giya an ce kada ku sha ta an gane ko kuma shi ci da sha wannan abu ne wanda yake da alaka da dan adam a wani abu a cikin larabci ci ake yi a ce an sha amma kuma a cikin wasu yarurruka na duniya sai ka iske wani abu sai a ce an ci amma alhali sha ne a cikin wani yare ina fata an fahimce ni ko kuma akwai abin da akwai ruwa cikin shi kuma akwai abinci cikin shi kamar mango ko ba haka ba mangoro kaga wani zai ce na ci mangoro wani ce na sha mangoro duk babu kuskure domin akwai abinci ciki abinci ciki kuma akwai abin sha a ciki sai ya zama to an hada su guda biyu ruwa shan su kawai za a yi tuwo cin shi kawai za a yi amma an ka ce na ci tuwo mutum zai fahimci cewa akwai miya tare an ci tuwo kuma an sha miya kenan dai nan Allah ya ba mu ni'ima kulu washrabu akwai sauran bayani wala tusrifu kada ku yi banna innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu yin banna nan ba a kawo musrifina fil aqidati ba ko musrifina fit ta'ami ko musrifina fil mu'amalati ko musrifina fi kaza fil kalami fid da'wati fil kaza masu yin banna sai an ka ce musrifina duk masu banna Allah baya son su domin ya shafi kowace irin banna Allah baya tare da ita balle ka kawo mai ta'alluki ka ce banna cikin kaza ake nufi banna kowace iri Allah subhanahu wataala baya son ta za mu liƙe da kissa ta wani bawan Allah wanda yake cikin albukhala an kawo labarin shi cikin mutanen da suke masu ruwa shine aka tambaye shi wata rana yana tafiya ijiya ido bi Allah ya bashi ko ijiya biyu sai yayi haka yana yawo da ijiya guda sai aka haɗu da shi aka ce kai wani lafiya lafiya kake yawo da ijiya guda yace Allah ce wala tusrifu kada ku yi banna inda hula yuhibbul musrifin Allah baya son mabannata ido biyu in ta ina tafiya da biyu wannan kuma ta isa ta gani ai na yi banna saboda tsananin ruwa shi da ijiya guda da maki sun yi kallo shi yasa imamu shafi'i yace wala tarju samahata min bakhilin fama fin nari lizzam'ani ma'u wala tarju samahata min bakhilin kada ka taba neman taimako ko rangwame ko sauki min bakhilin ga mutumin da yake mai ruwa fama fin nari lizzam'ani ma'u a cikin wuta babu ruwa ga mai jin kishirwa ka dangana ka je ka nemi naka wajen Allah ko ka tambayi wani bawan Allah wanda yake yana da mai mutunci wanda ya san karamcin mutane amma in dai bakhirun na kamar wuta ce ka zo kana neman ruwa cikin ta kuma ba za ka samu ba Allah shi mu da sani ana nuna mini lokaci yayi sai mu dakanta anan abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai gobe in Allah ya kai mu rai insha Allah rabbul alamin Allah ramma ai muna takaita ta addu'a amra tana fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظيم مغفرتك يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا آمين.
وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آمين.
سهل أمورنا يا رب العالمين آمين اللهم انصرنا وانصر بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا آمين.
رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين